محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي سبب الخيرات وبها تحصل البركات ويحصل بعد العسر يسرا أيها المسلمون تحيط بالمسلمين فتن عظيمة ومحن جسيمة يقول صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويكل العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ألا وإن أعظم الفتن وأشدها خطرا وأكبرها ضررا هذه الفتنة هذه الفتن التي تقع في كثير من مجتمعات المسلمين اليوم من اختلاف الكلمة وتفرق الصف وانتشار الأحقاد والبغضاء بسبب التكالب على هذه الدنيا حتى وقع بذلك شر مستطير وضرر كبير على البلاد والعباد ضرر نال الأمن والأمان وأصاب الأنفس والأعراض والأموال فتن سببت إزهاق الأرواح وانتهاك الأعراض وسلب الأموال ألا وإن أعظم الضمانات وأسباب الوقاية من شرور الفتن تكون بالتمسك بالثوابت والأسس والحرص على الأصول التي جاء بها الشرع المطهر بذلك وحده يحصل الضمان الأعظم لتوقي أخطار الفتن إن من تلك الأسس أن نعلم علم اليقين أن سبب كل شر وأصل كل بلية تقع بالمسلمين البعد عن منهج الإسلام التهاون في طاعة الرحمن الانحراف عن تطبيق أحكام الإسلام قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم عباد الله ان تقوى الله جل وعلا والعمل بالاسلام وبتحكيم القران هو طوق النجاه وسفينه الانقاذ قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب القيام بمقتضى توحيد الخالق والإيمان والعمل الصالح سبب الأمن والأمان قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من الأسس التي يجب الحفاظ عليها أن نقوي رابطة الأخوة الإيمانية بيننا وأن أوثق أرى الإيمان الحب في الله كيف وقد تعلقت قلوب كثير منا بالدنيا وبحبها أيها الإخوة في الله ومن الأصول التي يجب التمسك بها ومراعاتها أصل عظيم يجب على حكامنا وعلى رعيتنا أن يحفظوا على حقوق الحاكم والمحكوم كما جاء بها الإسلام لصلاح هذه الأمة التي متى حفظت من الجانبين عم الأمن ووقع الرخاء والاستقرار بالتهاون بها تحصل الشرور وتقع الأخطار والتاريخ أكبر شاهد فعلى كل حاكم أن, يكو أن يقوم بواجب الأمانة والمسؤولية بإخلاص وصدق وأن يستذكر دائما قوله صلى الله عليه وسلم وأن يستذكر دائما قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب على كل حاكم من ملك أو أمير أو قائد أن يستذكر قلبا وقالبا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الإمارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم على كل حاكم أن يكون شعاره دائما قوله صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة رواه مسلم فاختر أيها الحاكم مكانك من جنة أو من نار على ما أخبر صلى الله عليه وسلم على كل حاكم أن يسير في الرعية بقاعدة العدل وأن يحذر من الظلم أو بتمكينه في بلده بشتى صوره قد لا يقع الظلم من ذاته وإنما يقع من بطانته أو ممن ولاه على الرعية فيكون المسؤول حينئذ الحاكم فإن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فبالعدل يأمن الحاكم ويأمن المحكوم وبالظلم يعم الشر على الجميع وينتشر الفساد وتحل بالقلوب البغضاء على الحاكم أن يحرص على تفقد أحوال رعيته وأن لا يشغله شاغل عن ذلك حتى لا يندم حين لا تمندم وأن لا يحتجب دون حاجتهم وإلا فمتى حصل ذلك منهم فصمت العرى وحل الفساد العريض بين الحاكم والمحكوم قال صلى الله عليه وسلم من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة على الحاكم أن يتقي الله جل وعلا وأن يترك الهوى وأن يستعمل أهل التقوى والورع ممن يتصفون بقوة الأمانة الذين يحببون الناس للخير وإلا فمتى بلي الحاكم ببطانة سوء دب الخطر واستحكم الشر فعلى من بلي بالولاية أن يكون على حذر من الاستثارة بهذه الدنيا ومن الأثرة على رعيته ولهذا انتجد مدرسته صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة إن على الحاكم أن يجتهد أشد الاجتهاد في حفظ الضروريات ضرورات الخمس الدين والنفوس والعقول والأعراض والأموال أيها الأحبة في الله وعلى الرعية أن يقوم بحقوق بحقوقه للراعي والتي من أهمها طاعة الحاكم في غير معصية الله سبحانه وتعالى وأن يبذل المناصحة وفق الأصول الشرعية سرا لا علن إن أمكن بالرفق واللين واللطف على الرعية الدعاء للحاكم بالتوفيق والصلاح والصداد على الرعية إعظام حق السلطان والحفاظ على إكرامه وتبجيله روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة على الرعية الصبر على جور الحاكم روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره وأمور تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال عدوا إليهم حقهم وصلوا الله حقكم على الرعية الحذر أشد الحذر من الخروج على الحاكم المسلم ما لم يروا كفرا بواها وفق شروط يقررها علماء الأمة للدهماء والعامة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه على الراعي والرعية الاتساف بالحلم والأنات وعدم التعجل فبذلك تدرك الأمور حقيقة وتوزن بالميزان الأرشد أيها المسلمون حافظوا على النظام العظيم الذي تصلح به أحوالكم وتزكو به بلدانكم واعلموا عباد الله إن المسلمين متى استقاموا على التوحيد وأقاموا الإيمان حق وأقاموا على الإيمان الحق بجميع حقوقه ولوازمه وعملوا بشريعة الإسلام وطبقوا سنة سيد ولد آدم جعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقهم من حيث لا يحتسبون ووقاهم الشر ووقاهم الشرور والآثام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ينقوى خطبر ما يو ta tattaɓa wasu ɓangarori mahimmai na rayuwarmu amma kusan abin da tafi mai da hankali a kai shine nasihohi ga shugabanni da waɗanda ake shugabanta jagorori da waɗanda ake jagoranta lallai ina muku wasiya da kaina da mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka domin tsoron Allah shine sababin dukkan wani alkhairi da tsoron Allah ne albarka take tabbata da tsoron Allah ne tsanani bayan an samu kai cikin tsanani sauƙi ke zuwa lalle mu sani fitintunu masu girma sun kewaye al'ummar musulmi a yau fitintunu masu girma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani yana ƙara ƙurewa yana ƙara kusantowa yana ƙara juya baya ayyukan alkhairi suna karanta rowa da san abin duniya ana sake sanyawa mutane shi fitintunu kala-kala suna ta bayyana lalle mu sani yana daga cikin mafi girman fitinu da mafi wato tsananinsu wajen hatsari mafi girmansu wajen cutarwa su ne waɗannan fitintunu da suke faruwa da yawa wato a cikin ainihin al'ummar musulmi a yau na sabawar kalmomi wato sabawar kalma sabani tsakanin musulmi da rarrabuwa ta al'umman musulmi da kuma yaduwar kiyayya da hasada da ainihin wato mugun nufi wa juna duk ba don komai ba sai zan saboda wannan duniya har aka wayi gari sharri ya yadu mai tarin yawa a cikin al'umma da cutarwa mai girma ga ga bayi da kuma ainihin wato garuruwa wato wannan cuta ita ce wadda ta kawo barazana ga samun zaman lafiya da amincin al'umma kuma wannan ita ce wadda ta haifar da kashe-kashe da cin mutunci da cin dukiya ba tare da haƙƙi ba waɗannan fitintunin su suka jawo zubar jini wawasar dukiya da kuma ainihin cin mutunci kamar yadda na ambata lalle yana daga cikin hanyoyin samun kariya daga fadawa sharrin wa'annan fitintunu shine wato yin riko da tabbatacciyar hanya kuma sannan tushe mai ƙarfi shine wanda shari'ar musulunci ta zo da shi da wannan ne kaɗai za a samu cikakken aminci da fadawa cikin hatsari irin na waɗannan fitintunu ɗin na daga cikin irin wannan tubala da tuwasu da za a yi riko da su mu sani sani irin na yaƙini cewa sababin kowane irin sharri a duniya asalin kowane irin bala'i da yake faruwa ga al'umman musulmi ba wani abu bane face nisanta su ga barin tafarki irin na musulunci da wulakantar da biyayyarsu ga ubangijin halitta da kuma karkacewarsu ga barin ɗabbaka hukunce-hukuncen musulunci wannan kuma ƙa'ida ce ta Allah Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce falya hadarin lazina yi khalifuna na amri an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim lalle masu saba wa umarnin Allah da manzansa su guji wata fitina za ta iya samun su ko azaba mai raɗaɗi gashi nan dai ana kallon abubuwan da suke faruwa akwai musiba akwai tashe-tashen hankula akwai cututtuka akwai talauci akwai abubuwa da yawa waɗanda suke damun al'umma duk ƙa'ida ce ta Allah in an saba masa shi kuma za a gaba daidai ba ba bayan Allah mu sani lallai tsoron Allah mai girma da ɗaukaka da aiki da shari'ar musulunci da hukunta alƙur'ani ya zama shine jagora wannan shi kaɗai ne tafarkin tsira shi kaɗai ne jirgin fito ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ta'ala zai sanya masa mafita zai azurta shi ta duk inda baya tsammani tsayuwa akan tauhidi na gaskiya da imani da kyawawan ayyuka waɗannan su ne sababin samun aminci da zaman lafiya ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da kafirci ba to waɗannan suna da aminci a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma waɗannan su ne shiryayyu Allah ka sanya mu a cikinsu yana daga cikin tushen da ya wajaba mu kiyaye shi wato shine mu yi ƙoƙarin ƙara ƙulla da ƙarfafar wato igiyar yan uwantaka irin ta imani tsakaninmu wanda ta yi rauni wanda mafi ƙarfin igiya ta ainihin wato imani shine soyayya dan Allah to ta yaya za mu samu wannan bayan zukatan da yawa daga cikinmu sun ɗamfara da son duniya sun ɗamfara da ƙaunar abin duniya da haka a shirye mutum yake ya cuci ɗan uwansa ya zalunci ɗan uwansa ya cuci ɗan uwansa musulmi ba dan komai ba sai dan ya samu duniya ba abin da ya shafe shi duk inda ɗan uwansa zai je ya shiga duk bala'in da ɗan uwansa zai fada ma damar shi zai samu abin duniya wannan baya daga cikin abin da zai dame shi wannan yana daga cikin cutar da take damun al'umma shugabannin da waɗanda ake shugabanta ya ku yan uwa ku sani yana daga cikin tushe wanda ya wajaba mu yi riko da shi mu kuma kula da shi shine wani shishike mai girma da ya wajaba mu kula da shi akan shugabanninmu da kuma haƙoƙin da ya kamata mu kula su shugabanni su kula da su akan mabiyansu wato talakawa don haka waɗannan hukuk ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa shugabanni wasu haƙoƙi shugabannin daga na sama wato alwilayatul amma shugaban ƙasa gwamna wato ciyaman ko kuma sarki ne ko hakimi ko dagaci ko mai unguwa ko kuma shugaba ne a wata ma'aikata ko shugaba ne a gidansa Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wannan shugaban wasu haƙoƙi ga waɗanda suke ƙarƙashinsa kamar yadda Allah ta'ala ya ɗora wa su mabiyan waɗanda suke ƙarƙashinsa wasu haƙoƙi dangane da shi shugaban da haka daga cikin abin da ya kamata mu yi riko da shi shine mu ba wa shi shugaba haƙƙinsa kamar yadda shugabanni su kuma su sauke haƙƙin da Allah ta'ala ya ɗora musu wannan shine ka'idar da musulunci ta zo da ita domin a samu gyaruwar al'umma allati mata hufizat min aljanibain wanda duk lokacin da aka samu kiyaye waɗannan haƙoƙi daga ɓangarori guda biyu shugabanni suna ƙoƙarin sauke amanar da suke kansu talakawa suna ƙoƙarin sauke amanar da Allah ta'ala ya ɗora musu game da shugabanninsu to da wannan ne za a samu cikakken aminci za a samu yalwar arziki za a samu zaman lafiya amma da wulakantar da wannan tsarin kin martaba umarnin Allah da ƙin sauke haƙoƙi da shugabanni za su yi wa talakawa ko talakawa su yi wa shugabanni to wannan shine asalin faruwar sharri da kuma afkuwar haɗari wanda wannan tarihi shine babban mai ba da shaida akan haka don haka yana daga cikin haƙƙin shugaba wato haƙƙin talakawa akan shugaba shugaba ya tsaya kai da fata wajen wajibin amanar da aka ɗora masa wajen wannan nauyi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa na al'umma da ikhlasi da gaskiya kuma ko da yaushe ya dinga tuna faɗin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya kai Dawud mun sanya ka ka zama khalifa ka zama jagora ka zama mamayi a doron ƙasa fahkum bainan nasi kai hukunci tsakanin mutane bil adil kai hukunci da adalci wala tattabi'il hawa kar ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah yana daga cikin haƙƙin talakawa akan shugabanninsu wato ko da yaushe shugaba ya zamanto yana tuna faɗin Allah faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗawa sahabin sa wato sahabin sa Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu an yace ya kai ainin Abu Zarr ka sani wannan jagorancin wannan shugabancin da mutane suke ta kokawa a kai suke ta kashe kudinsu a kai suke ta salwantar da rayuwarsu a kai suke ta ha maza ha mata a kai ta halat ko ta haram sai sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wani cikin sahabbansa mai matukar tsantseni wanda bai damu da duniya ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai Abu Zarrin ka sani innaha amana wallahi wannan shugabancin amana ne kuma sannan ka sani ranar tashin alkiyama wato tabewa ce da dana sani sai wanda ya karɓi wannan shugabancin ko ya samu shugabanci kuma ya ba da haƙƙin shugabancin ya kiyaye dukkan abin da ya kamata ya kiyaye na amanar wannan shugabancin shi yasa magabata suke gudun jagoranci suke gudun shugabanci amma mu kamar yadda shimfiɗar hudu ba ta yi bayani son duniya ya sa duk ta kowace irin hanya ma damar duniya za ta samu ba ruwanmu da haɗarin da ke cikin wannan abin da muke nema don haka mu sani yan uwa yana daga cikin haƙƙin da talakawa suke da shi akan shugabanninsu ko da yaushe shugaba ya zamanto yana jin a ransa wannan hadisin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ra'in babu wani wanda za a ba shi kiwo kowane irin nau'in kiwo ka buɗe kunnen ka kaji kar ka dinga hararo shugaban ƙasa kawai kar ka dinga kallo gwamna kawai kar ka dinga kallon ciyaman na ƙaramar hukuma wannan kalmar ma min ra'in kai ma a gidanka ra'in ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin kuma kiyaya ne kuma kowa sai Allah ta'ala ya tambaye shi game da kiwon da aka bashi fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin in har manzannin da aka aiko sai an tambaye su to mu da aka aiko manzannin mu ma min babu aula a tambaye mu dan haka wannan mu sani babu wani wanda za a bashi shugabanci a bashi amanar mutum ɗaya ne ko mutum biyu ko mutum goma ko mutum ɗari ko mutum dubu ko mutum miliyan kaza aka ba shi shugabancinsu aka danka masa amana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo mutuwa bai sauke wannan amanar ba yana mai ha'intar wa'yanda aka ɗora masa jagorancinsu yana mai cin amanarsu yana mai yi musu algus wajen jagorancinsu face Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa ƙanshin aljanna wannan hadisin muslim ne da haka ya kai wanda Allah ta'ala ya dora maka wani jagoranci ko a wace fuska ko a wani guri shugabanci na addini ne ko shugabanci na rayuwa ka zaɓa ka zaɓi ina ne gurin zamanka ka ji hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa ka zaɓa a aljanna ko kuma a cikin wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yana daga cikin haƙƙin da shugabanni wato talakawa suke da shi akan shugabanni shine dole shugaba ya dinga gudanar da shugabancinsa cikin talakawansa da adalci ya guji zalunci komai kankantarsa ya guji kama karya komai kankantar kama karyar kada ya yi zalunci kada ya ba da dama a cikin gwamnatinsa a yi zalunci da dukkan nau'o'in zalunci domin wani lokaci shi shugaban yakan zamanto baya zalunci baya sata kudin talakawa baya yin ainihin wato rubda ciki da dukiyar al'umma baya yi amma kuma sai ga cikin makusantansa ko cikin waɗanda suke tare da shi akwai waɗanda suke handama da babakere su danne dukiyar talakawa da aka ce a yi musu aiki kuma shugaban nan yana kallo ko kuma cikin waɗanda Allah ta'ala wato cikin waɗanda shugaban ya yanki wani bangare ya ce su kula da shi to don haka wanda za a tambaya kafin a tambayi waɗanda aka danka shi ne wannan shugaba ɗin da aka almas'ulu hina izin alhakim wanda za a fara tambaya akan wannan amanar da aka yi sakaci akan ta shine shugaban shi karan kansa Allah madaukakin sarki yace ya ku bayina cikin hadithul qudsi yace ya ku bayina lalle ni ku sani na haramta zalunci kuma na sanya shi a tsakaninku har abun haramtawa fala tadhalamu kada ku yi zalunci dan haka da adalci ne shugaba yake samun aminci ya zauna cikin kwanciyar hankali cikin talakawansa duk inda ya ga dama ya shiga ko da babu wasu masu tsaro shi kaɗai ya samu kamar yadda muna da waɗannan misalan a tarihin musulunci na shugabannin da suka yi shugabanci irin na adalci suka yi shugabanci wanda ya kamata ba su ɗebi kuɗin al'umma ba haka suka sake suna ta yawata wasu cikin al'umma da haka wannan adalcin shi zai sa shugaba ya samu aminci wa'inda ake shugabanta su ma su samu aminci amma da zalunci to sharri ne zai game kowa da kowa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan barna ce za ta barko ta kowace ta kowace kofa sannan wannan ne yake haifar da kiyayya da gaba ta sauka a cikin zukata yana daga cikin abin da ya kamata ko ya wajaba akan shugaba ya kiyaye shine ya dinga kwadayi akan bibiyar halin da talakawansa suke ciki ya samar da wasu hanyoyi na gaskiya ba na bogi ba da zai dinga samun cikakken bayani na gaskiya na halin da talakansa ke ciki ba labarin da yana zaune a ofis ko yana zaune kawai za a zo a ce masa ai ana jin daɗi ko ana shan wahala ko ana kaza ya samar da sahihiyar hanya domin duk waɗanda suke kawo masa labarin ba za su kwace shi ba ga hannun Allah ranar tashin alkiyama da aka ya samu hanya sahihiya da zai dinga samun bayanai na halin da talakawansa suke ciki kada wani abu kowane iri ne ya shagaltar da shi ga barin halin da talakawa suke ciki ko menene ya tsayar da shi ya dakatar da shi matukar talakawa suna cikin matsala wannan yana daga cikin haƙƙin da talakawa suke da shi akan shugaba kada shugaba ya wayi gari ya nadama a lokacin da nadama ba za ce masa amfani ba wanda wannan yana daga cikin abin da ya karya ya kuma tsinke igiyar da ke tsakanin talakawa da shugabanni kuma wannan shine yasa aka samu barna mai faɗi tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda Allah ta'ala ya jibunta masa wani abu cikin al'amarin al'ummar musulmi komai kankantar abun fa karka daina yawanci an zo irin wannan tattaunawar ko mas'uliya sai mutum ya dinga kallo wasu baya kallon tasa mas'uliyar duk wanda Allah ta'ala ya bashi komai kankantar abin cikin jagorancin al'ummar musulmi mutum biyu ne zuwa sama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dole ya bada kofa a buɗe ta yanda waɗanda yake shugabanta za su samu ganin sa ko ya samar da wata hanya da za su zai dinga jin koke koken su da korafa korafan su duk wanda ya dakile wannan hanya ya sa talakawa ba su da yanda za su yi su kai kukan su su gaya masa damuwar su to Allah madaukakin sarki suna cikin talauci da bukata amma ba yanda za su yi su ga shugaban su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to shi ma ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai sanya hijabi tsakaninsa da bukatarsa da talaucinsa da damuwar da yake da ita ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ba zai saurare shi ba Allah ya kiyaye yana daga cikin abin da ya kamata ko ya wajaba shine shugaba ya zamanto yana tsoron Allah mai girma da daukaka ya bar son zuciya ya dinga shugabantar da ko nada mukamai ga mutanen da suke masu tsoron Allah mutanen da suke masu tsantseni mutanen da suka suffantu da kakkarfar amana waɗanda suke kaunatarwa al'umma alkhairi in ba haka ba to lalle shugaba ya sani ya ci karo ko an jarabce shi da miyagun ainihin wato mataimaka to da zara an jarabci shugaba da miyagun mataimaka dabbal khatar to a hadari ya danno cikin al'umma Allah ta'ala ya kiyaye yana daga cikin abin da yake shugaba wajibi ne ya kula da shi kuma ya zamanto yana taka tsantsan shine fifita bukatarsa da ta iyalansa da ta wa'anda yake so a kanta sauran mutane wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar makarantarsa ta yaye ɗalibai irin su sayyidina abubakar radiyallahu an sayyidina umar usman ali radiyallahu anhum ajma'in Allah ya dada su da sauran sahabbai baki daya mun ga irin shugabancin da suka yi khalifancin da suka yi ba abin da suka tara ba su ɗebi kuɗin dukiyar kuɗin dukiyar al'umma ba da sauransu ya ku yan uwa mu sani yana daga cikin abin da yake mai matukar muhimmanci shugaba ya kiyaye wa mutane shine abubuwa guda biyar ya kiyaye musu addininsu duk abin da zai taba musu addininsu ko ya taba musu manzansu to wajibi ne shugaba ya kai da tsaya kai da fata wajen karewa waɗanda yake shugabanta addininsu kar a bar miyagun aƙidu da gurɓataccen gurɓatattun fahimce-fahimce su dinga dannowa cikin al'umma wajibi ne shugaba ya kula da rayukan mutane ba daidai bane ana kashe-kashe ana ainihin yanka mutane ana karka harba mutane sannan ya zamanto babu wani mataki da ya dace wanda ya waje da za a ga cewa shugaba ya dauka yana daga cikin haƙƙin shugaba ya kare wa mutane rawukansu ya kare wa mutane hankulansu kar a bar kayan tambele da kayan maye su dinga kaiwa da komowa cikin al'umma a dakile waɗannan kayayyakin a dakile waɗanda suke shigo da irin waɗannan miyagun kayayyakin cikin al'umma na daga cikin abin da ya kamata shugaba ya kiyaye shi ne kiyaye mutuncin al'umma kar ya bari a keta mutuncin al'ummar da yake jagoranta kuma wajibi ne shugaba ya kiyaye wa al'umma ainihin wato dukiyoyinsu a gurguje lokaci ya riga ya tafi ya ku yan uwa masu girma ku sani su ma shugabanni suna da haƙoƙi masu yawa a kanmu kar ka ji daɗi an taɓa shugabanni ka dinga yawwa yawwa to kai ma akwai haƙoƙin kuma ma dama baka bayar ba kai ma ba mutumin arziki bane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin haƙƙin shugaba a kanmu wato mafi mahimmanci shine yi wa shugabanni biyayya cikin dukkan abin da bai saba wa umarnin Allah ko manzansa ba wajibi ne a yi wa shugabanni biyayya sannan wajibi ne a dinga ba da nasiha da shawarwari na kwarai gwargwadon yadda ya dace da asalin shari'a a asirce ba a bayyana ba ba cin mutunci bane ba shiga gidan rediyo ai babatu bane in har zai iya yiwa a samu wata sahihiyar hanya ta bawa shugaba shawara ko yi masa nasiha a sirrance to sai a yi masa in kuma duk hanyoyin an rasa su an rasa waɗanda za a iya gaya musu na kusa da shi su gaya masa to ana iya bin wata hanyar wadda ake ganin ba da cin mutunci ba sako na talakawa zai isa zuwa ga shugaba cikin sassauci cikin lallausan magana cikin ladabin zance ba zance irin na 'yan tasha ba sannan yana daga cikin haƙoƙin da shugaba yake da su yake da shi akan talakawa shine su dinga yi masa addu'a ba wai ba wai alfarma aka yi wa shugaba ba wajibi ne in ka sa goshinka a sallah da guraren da ake addu'o'i ake amsa addu'a ka yi wa shugaba addu'a cewa Allah ta'ala ya datar da shi Allah ta'ala ya gyara shi Allah ya dora shi akan daidai domin daidai dinsa nasarar taka ce in ya zama mutumin arziki mutumin kirki nagartar da arzikin kanka zai dawo da haka wajibi ne yana da shugabanni suna da haƙƙi na mu dinga yi musu addu'a yana daga cikin haƙƙin da shugabanni suke da shi akan talakawansu shine girmama shugabannin da kiyaye mutuncinsu da ainihin wato girmama su kamar yadda imamu ahmad ya ruwaito wani hadisi da isnadi mai inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya girmama wani shugaba da Allah ta'ala ya bashi shugabanci a nan duniya Allah ta'ala zai karrama wannan mutum zai girmama shi ranar tashin alkiyama duk wanda ya wulakanta shugabanci ba ba a kallon mutum shi wannan wanda kake kallo ba shi bane kujerar ake kallo gobe ba shi bane wani ne zai zo saboda haka shugabanci wani abu ne mai matukar muhimmanci a addinance da haka ba a so a rena shugabanci ba a so a zamanto ana yi wa shugabanni rashin kunya ana gaya musu zantutukan da basu kamata ba ba a tsine wa shugabanni ba a la'anta su ba a zagin su in suka lalace consequences din kanka zai dawo da ni da kai da sauransu saboda haka addu'a ake bukata a yi musu sannan a dinga girmama su a dinga mutunta su sannan abu na hudu shine daga cikin haƙƙin da shugabanni suke da shi shine a dinga haƙuri da su in an ga sun yi zalunci mutane ne ba ba mala'iku bane ana iya samun son zuciya ana iya samun kaga shugaban baya abin da ya kamata yana zalunci yana sace dukiyar talakawa yana kaza to wannan kai kuma abin da ake so a matsayinka na mabiyi wajibi ne ka yi haƙuri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku dinga ganin san kai da fifitawa bayana amma za ku dinga ganin al'amuran da ba ku yarda da su ba a cikin shugabanninku suna fanta ma sun baku cikin wahala suna kaza kaza kaza kaza sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah in mun tsinci kanmu cikin wannan me zaka umarce mu da shi yace ku haƙƙin ku ku basu ku kuma roki Allah ya kwatan muku naku haƙƙin ku aka waye gari kai an ce ga haƙƙin ka kaki shi ma an ce ga shi yaƙi to wanne ne mutumin kirki a cikin ku shugaban ko wanda ake shugabanta akalla a samu ɗaya ya fi ɗaya in ɗaya ya yi zalunci ya danna haƙƙin to shi ɗaya ya ba da haƙƙin tunda kowa yana bin kowa haƙƙi aka wayi gari kai kaƙi shi yaƙi to duk za ku wayi gari ababen tuhuma a gaban Allah ranar tashin alkiyama daga ciki wato yana daga cikin haƙƙin da ainihin wato shugaba yake da shi shine kada a yi masa tawaye babu zanga-zanga a cikin addini da haka matukar ba a ga kafirci kararraba da shugaba yake so ya implementing ko wata doka da ake ganin ta ci karo da addinin musulunci ba a yi wa shugaba tawaye wannan akwai hadisai kamar yadda muka yi ishara zuwa ga hadisin ubadat bin samit yana daga cikin abin da ya kamata ga shugabanni da waɗanda ake shugabanta su siffantu da siffar juriya da haƙuri da bin abubuwa a hankali da haka ne ake riskar haƙiƙanin al'amura kuma ake auna abubuwa da mizani mafi dacewa ya ku ‘yan uwa mu sani lokaci ya riga ya tafi abinda zai cece mu daga cikin yanayi da halin da muke ciki shine mu tsaya akan tabbatar da tauhidi da imani ingantacce da dukkan haƙoƙinsa da lazuman abubuwan da suka lazumce shi mu aiki da shari'ar musulunci mu dabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da wannan ne Allah madaukakin sarki zai sanya mana mafita a dukkan wata damuwa da ke damun mu Allah ta'ala ya ba mu mafita a dukkan wani kunci da muke ciki Allah ya azurta mu ta duk inda ba ma tsammani ya kuma tsare mu ya kiyaye mu daga sharruka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin daidai da aiki da daidai Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka Allah ka ba wa shugabanni damar sauke haƙoƙin talaka da ke kansu Allah ka ba wa talakawa damar sauke haƙoƙin shugabanni da ke kansu Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah maɗaukakin sarki ka taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai wa qumu ila salati yarhamukumullah